za mu tashi a suratul rum sura ta talatin a farkon kan su da ta shi wanda ta da wannan da shi ta iya yi kuma shi da su wannan kauci wanda zai fasara wannan shirin da a shirin da su wannan kauci wajen Allah ta'ala akramakum Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى وهم من بعد غلبهم سيغلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الروم مكية وهي تسع وخمسون آية wato ita wannan sura da za mu shiga ana kiran da suratul rumi saboda an ambaci rum a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi hamsin da tara tana daga cikin surorin da aka saukar da su waɗanda suke masu ban mamaki kamar sauran yan uwansu tana somawa da haka alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وبنجي تبارك وتعالى ياتي ألف لام ميم wannan haruffa da ake sawa a farkon wasu surori babban fasiransu shine Allah alam muradi bi zalika Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffa guda uku amma mazhabar abdullahi ibn abbas ana fassara su saboda waɗansu suka yi magana a kansu idan an ce alif ishara ne ga sunan allah lam ishara ne ga ƙarshen sunan jibrilu mim ishara ne ga sunan farko farkon sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa kenan Allah ne yake aiko jibrilu wajen annabi Muhammadu da wannan alkur'ani mai ban mamaki ainihin koyaushe aka faɗi wannan haruffa aka shiga sura to za ga sunan kitabu za ga sunan kitabu za ga sunan kitabu to amma ko surori kamar wajen guda uku wannan babu wannan kamar suratu da muka surat da muka fito zuwa an kabuti da aka wani abin alif lami mahasiban nasu aka ce ba wani sunan kitabu ko ƙur'anu ba haka wannan suran ma yanzu ba wani kitabu ko ƙur'anu ba amma yawanci idan an faɗi abu mai harafi ɗaya ne kamar sa'ad kamar ƙaf kamar za yawanci za a kawo sunan ƙur'ani ne kuru kuru za ka ce sa'ad ƙur'ani qaf wal qur'ani akwai tun biyu ne yasin wal qur'ani tahi ma anzalna lika al qur'ana bi tashdid to alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون wato rumawa da farisawa su ne manyan dauloli waɗanda annabi ya da su a duniya masu ƙarfi masu ƙarfin komai a duniya amma su farisawa arna ne masu bautar wuta su ko rumawa suna da littafi sun yadda za a yi tashin kiyama amma su farisawa ba su yadda ana tashin kiyama ba arna ne kawai suna da karfin gaske sai suka yi yaƙi da juna da suka yi yaƙi da juna sai farisa suka rinjayi rum a wajen basra wajen azrinati to sai har na ƴan uwansu har nan makka suka yi ta murna suka yi ta jidari haka ai haka za mu yi mu ma za mu yi maganin masu littafin nan ko kuna da littafi ruhu suna da littafi mu ba mu da littafi in ji har nan makka haka kuma farisa ba su littafi saboda haka muna da zumunta da mu da su yadda suka yi yaƙi suka cinye ruhu mu ma ran da muka tashi da yaƙi da ku za mu cinye ku suna dariya suna dariya suna yin haka sai Allah ya saukar da wannan farkon wannan sura alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna an yi wannan ne kafin hijira da 'yan shekaru kaman kusan za a tashi daga hijira ne domin tsakanin wannan rinjaye na farisa da suka rinjaye ru da rinjayen da ru suka rama suka rinjaye farisa tsakanin shekara bakwai ne to sai suna murna sai abubakar sai yi ake ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين wato za su za su ainihin rumawa za su sake yaƙi da farisawa ko su rinjaye su daga nan zuwa waɗansu ƴan shekaru wato bin da larabci ƴan ɗan abu kaɗan wanda daga uku zuwa tara shi ne bin sai ubangiji kalam ya ce wa abubakar lokacin ba haramta ba haramta caca ba ya ce karku yi dariya ai daga nan zuwa shekara uku sai rumawa sun cinye farisa murama sai ce to musa musa kai nawa za ka sa ya ce zan sa rakumi goma kai mara kuɗi goma in dai shekara uku sun yi ba ba yi ba lalle na cinye ka in kuma an cinye an yi yakin ya ci nasara kai kuma ka cinye ne to da ina bakar ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ai bidu ba yana nufin uku kadai ba daga uku ne zuwa tara ka je ku ƙara lokaci ka ce musu shekara tara sannan ku ƙara raƙuma sai ya je ya ce to mu ƙara lokaci mu ƙara raƙuma mu sa raƙumi ɗari ɗari lokaci kuma mu sa shekara tara ba shekara uku yadda muka yi magana da farko ba za ka zauna akan haka da lokacin da abubakar zai kaura zai tafi madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ubayyu sai ya kama sai na bakar yace sai ka nuna mini wanda in wannan abu bai faru a bayan ka riga ka yi tafiya wanda zan kama ya ba da wannan raguma abubakar sai ce ga ɗana abdurrahman sun gina aka tafi daga nan an yi hijira shekara ta farko shekara ta biyu aka yi yakin badar to waɗansu masu tafsiri suna ce abin ya faru daga yakin badar amma kuma cewa ya faru ga yakin ya baro ga yakin haibar shi ya fi dacewa zikin ana nan shekara biyu aka yi yakin badar shekara uku aka yi yakin hudu shekara a yakin hudu ne shi wannan ubayu din nan dama ya ce shi sai ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi to shi kenan da ai ya ki kodo sai ce shi kan bai sai ya kashe annabi Muhammad yana hankoro annabi ta kyale shi yazo annabi sai ya karbi wani mashi wurin wani sai ya buga masa ba jini ba kuma sai ya ta ihu ya ta ihu aka ce kana raki ba jini ba komai sai ya je ya mutu a hanya ikan ya mutu bai ga lokacin ba shekara ta shida aka zo aka yi hudaybiya da aka yi hudaybiya ba a samu shiga makka ba aka dawo da aka dawo aka yi yakin khaibara da aka yi yaki daga dawowa a cikin a cikin zulhajji ne aka dawo a cikin muharram sai aka yi yakin khaibara da aka yi yakin khaibara sai labari ya zo ga mutanen rumawa sun yaƙi da farisawa sun cinye su kenan musulmi sun sun ci akan wannan to sai sai na bakar ya karɓo kuma ya gaya wa annabi ga yadda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yanzu an riga an haramta caja sai kai sadaka kenan da su to daga nan kamar yadda zai faɗa nan gaba bibiti ne lillahi da wani tsoron ba da ya farko kuma bi nasirillah ranar da wannan abu ya faru nan kan musulmi za su murna cewa masu littafi sun kada masu tsari wanda suke yarda da tashin kiyama sun kada wanda wasan za a yi tashin kiyama ba shi ganin labari ya zo romawa sun yaƙi farisawa sun cinye su ga kuma mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke habasha sun dawo sun dawo ga Ja'far ya dawo ga nan kuma a gida an yaki Khaibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bi ayyihi bi ayyiha akunu asarra akthar bi fati Khaibar aw bi qudumi Ja'far yace kai murna ta isa yin ta ishe mu ga ga nasarar da aka yi na Rumawa sun cinye Farisawa ga wata nasara ta gida nan mu mun yaƙi Khaibar mun yaƙe su ga kuma Jabir ya dawo da jama'a daga Habasha kuma ya min ya zo min da amarya wanda aka daura mini aure da ita a can Habasha ne to wannan shine yanzu ake ba da labari wato yana nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan littafi gaskiya ne daga Allah yake in ba haka ba yaushe za a ce Rumawa sun yaƙi Farisawa sun cinye su abu ne wanda hankali ba zai iya ɗauka ba wancan lokaci kamar dai ka ce wata daula ta yaƙi amerika yanzu ba wai daga cikin dauloli guda g7 din nan ba wata daula daban ba ba cikinsu ba ta yaƙi amerika kuma ta cinye ta kaga hankali ba zai ɗauka ba to amma mu'jizan alkur'ani da gaskiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da wannan ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله قوله من بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء هو العزيز الرحيم أجل جن شكروا جن كذا shine aka lissafa suka zama shekaran bai kai ma tara ba shekara bakwai ne kawai a cikin shekara bakwai sai abun ya faru sauran shekara biyu muddar ta cika da shekara tara ne aka yake su illahi lahu min qawlu min ba'd lamarin faris su yaƙi rumawa kafin nan da bayan rumawa su yaƙi farisa duk al'amarin yana wurin allah kowane lamari yana wurin allah farko da ƙarshe illahi lamarin gaba da wani bado wayo mazin ranar da wannan nasara ta bayyana rumawa suka yaƙi farisawa rannan musulmi za su yi murna mummune za su yi murna mu ma za mu samu kuma ta mu daban na mun yaƙi khaibara a jafar ya dawo daga habasha ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da amarya murna ta cika bi nasrillah murnar da za a yi saboda nasarar da Allah ya bayar ne yanzu man ya sha Allah yana bai wa nasararsa wanda ya ga dama bi nasrillah yanzu man ya sha shi Allah shi al-aziz mabuwayi mai karya kafirai huwa al-azizur rahim mai yin tausayin musulmi وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون cewa rumawa su yaƙi farisawa su cinye su a cikin 'yan shekaru 'yan kaɗan Allah ne ya faɗi wannan ya yi alkawari ya ce hulibatin rumu bi an nalar wa hum min ba'di ghalabi sayaghlibuna din nan Allah ne ya yi wannan alkawari alkawarin Allah kuma gaskiya ne baya sabawa yanzu man yasha'u wa azizur rahim wa adallahi la yukhlifu Allahu al-miyad alkawari yana Allah wanda ya tabbatar dama Allah baya baya saba alkawari قال لا لا يخلف الله الميعاد ولكن أكثر الناس أما يوانشي متاني لا يعلمون بسسان Allah yana cika alkawari ba da ke kullum aksariya a ƙur'ani wato majority kenan a ƙur'ani ba abin kirki ba ne domin ya ce walakin na aksarar nasi la ya alamu yawancin walakin aksar nasu la yu'minu yawancin mutane ba su da imani fala yu'minuna illa qalila ba masu imani sai yan kadan in an duba population na duniya a yanzu sai a ga wato musulmi a cikin duniya ba su kai kashi ɗaya daga cikin kashi uku na sauran mutanen duniya kafurai ba aksariya wato suna nan ɓangaren su kafira to shi kenan su kuwa muminan kuma da yake ba mu da yawa har ba mu da yawa din sai alkurani ya zo ce mana walakin na aksar nasi la ya alamun yawancin mu mun musulmi kuma ba mu da ilimin yawancin musulmi ba mu da ilimin addini kamar yadda ya kamata saboda haka yawancin musulmi ba su da ilimi na addini nan nan kuma sai a sake ture wannan yawanci din da ba su da ilimi a tura su can wajen waɗancan da ba su da imani amma ce masu imani su yi ta musu wa'azi su yi ta jawo hankalin su kar su bar su kamar dabbobi domin su waɗancan inumu illa karan na su kamar dabbobi suke to sai a jawo masu ilimi ilimin addinin a gaban Allah a ce su ne yanzu su ne jama'an Allah su a galliyan nan wato manoratin nan masu imani masu ilimi su kuma sai Allah ya sake dubansu sai ce musu walakin na aksara lil haqqi karihun ku ku ga imani ga ilimi amma yawancin ku masu kin gaskiya ne nan kuma yawancin malamai sun zama masu kin gaskiya ga an karanta an sani amma an yake da shi saboda daruran kwaɗayi ko larurar neman girma ko larurar neman zaman lafiya ko dai wata larura daban to daga nan sai a jawo masu imani masu masu imani masu ilimi masu aiki da iliminsu sai su komo kaɗan a wurin Allah sai su yi ta kuka wajen Allah ya Allah Ubangijinmu ‘yan uwanmu ‘yan adam ne masu hankali’ amma sun yi sun mai da kansu dabbobi sun ki ku zai imani da kai sannan ga waɗanda suka yarda kuma suka yi imani in yan uwanmu musulmi amma jahilci ya hana su fahimci addinin suna can tare da waɗancan ga waɗannan kuma sun yi ilimin sun yi imanin amma son zuciya ya hana su bi ka mu yanzu mun zama mu yan kaɗan a gabanka sai Allah ya ba su haƙuri ya ce إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ويهقوري تندى musulmi mutane yan uwanku ba su yi musulunci ba sannan musulmi yan uwanku ba ilimin addini sannan musulmi yan uwanku ga ilimin addini ga imanin amma ba aiki da shi kun zama ku yan kaɗan to ina tare da ku annabi na yana tare da ku duk manyan bayina suna tare da ku kuma rinjaye yana wurin muke da rinjaye komai kankantar mu saboda haka ake son mutane su zama daga cikin masu bin gaskiya ko da yawancin mutane sun yi gaskiya kai a sami kana son gaskiya ko da yawancin mutane sun yi jayi sun yi jayi addinin kai kai kokarin neman sanin addinin ka saboda haka ne walakin nasir nasu la ya alamu yawancin mutane ba san haka ba su kafirai ya alamu da zahirar min hayatin duniya wa mai zaka to qabilu يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم إلى آخرتهم غافلون su kafirai sun fi musulmi sanin lamarin duniya domin ainihin musulmi su hankalinsu kullum ya tafi sama ne nemo inda annabawa suke inda siddiƙai suke inda fadan Allah take hankalinsu ya yi can shi ya zama nan duniya hankalinsu baya wurin kamar yadda hankalin yan duniya su ko kafirai hankalinsu ya yi ƙasa ne yana duban halittar Allah to daga nan sai suka fi kowa sanin asiran halittar Allah asiran kayan tsire-tsire ne asiran ruwa ne asiran dabbobi ne asirin nama jikin mutane ne sun fi kowa sanin waɗannan akan wanda musulmi sai dai ya karanta a wurinsu su gaya masa ya alamu da zahirar na hayatin duniya wa ba su gabilu na sun rafgana ne lahirati gaba da lahira ba su santa ba ba a kawo sunanta ma wajensu don ba su santa ba أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم إلى آخرتهم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض بينهم إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون آه، يعلمون الظاهر من الحياة وهم إلى آخرتهم غافلون أولم يتفكروا ga Allah ya yi musu hankali su ‘yan adam ga tunani ba za su yi amfani da hankalinsu su yi tunani ba bayan wannan duniya akwai wata rayuwa a gaba sunanta lahira ita lahirar nan in an je ba ciwo ba kora ba mutuwa ba zuwa ba neman abinci ba kowace wahala sai jin daɗi kawai lahirar nan ba kamar duniya ba to me yasa ba za su yi amfani da hankalin su yi tunani cewa a wadatar khairu abdi lahira ta fi duniya komai da komai kuma ta fi duniya wanzuwa idan sun yi wannan hankalinsu ya kama a cikin tunani sun yi wannan ya sake ce musu kuma wallahu khairu amre yadda duniya aka fita wato lahira ta fi duniya to haka kuma Allah ya fi komai da duniya da lahirar duk Allah ya fi su wallahu khairu amre me yasa ba za su yi amfani da hankalinsu ba su yi tafakkuri ma biyan mutum a wani mai tafakkar biyan mutum ma ka daga Allah wasu sama ba ta ba Allah bai halitta sammai da garsai ba illa bil haqqi sai da gaskiya wa ajalin musamman kuma an musu lokacin su da za su kare wata nan zaka ji Allah yana cewa idan sama'un shaqqat zaka ji idan zulzat lardu zilzalaha wa akhrajat asqalaha za ka ji duk gaba da Allah ya nannaɗe waɗannan abubuwa duka in lokaci ya yi ma ka daga Allah su wani tura amma bai nuna bai daga jimla ko inda ka zira bin nasi yawancin mutane hum wa inna kaseeran min nas bi liqa'i rabbihim kafirun yawancin mutane sun kafircewa gamuwa da Allah ba su yarda in an mutu za a tashi a gamu da Allah Allah zai yi sakamako ba shi yasa suke wannan kafirci kowane kafiri haka yake bai yarda in an mutu za a tashi a yi sakamako ba ko yace ko ya ce ya yarda in an mutu za a tashi za a yi sakamako to ai bai yi imani da alkur'anin nan ba duk wanda bai yi imani da alkur'ani ba kuwa ko menene ya yi imani da shi imaninsa ya tura banza domin ba abin da ake karba yanzu a wurin Allah sai abin da yi ta hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda alkur'ani ya kawo wa inna kaseeran min al-bil ghayra fi la kafiruna sun kafircewa gamuwa da Allah ubangiji أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأباء الأرض وعمروا أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد من قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون su mutanen makka me yasa ba za su yi tafiye tafi bane a duniya su ga yadda Allah ya yi da adawa ya halakar da su ya yi da samudawa ya halakar da su yadda Allah ya yi da kafiran zamanin da kafiran annabi lutu gashi nan kullum suna zuwa suna ganin abubuwan da suka faru a garurukan annabi lutu me yasa ba za su wazanta da wannan ba wani mai siru bilar da me yasa ba sa yin tafiya bayan kasa wa yanzu ruka yi baka ana haƙi wasu da zai kabri su ga ƙarshen mutanen kafirai ƙarshen kafiran da suka kafin cewa annabawa yaya ƙarshen ya zama ai ba shi da kyau kano shi da bin kuwata wadancan kafiran ba mutane ne ba masu ƙarfin gaske ba irin ƙarfin mutanen makka ba kowa ya je masar ya ga waɗansu bulok wanda suke a misira ya san lallai da za a mai a hanyar zamanin mutane manya-manya bulokinsu ma ga yadda yake balle dakunansu kamar shi tabin kotar wasu nar sun fi su jirgita kasa wato noma huda shuka shuka rani shuka damana sun fi su balle su banka ba su ma irin wannan suna nan gairibi zuwanin gairibi zarafin suna nan ba su da manoma a garinsu wa amaruha aksara mimma amaruha kuma sun yi gine-gine fiye da gine-ginen mutanen makka su mutanen makka an yan kaɗan ne dangane da sauran larabawa ma balle sauran mutanen duniya wa tsaru lardo amaruha aksara mimma amaruha wa ja'alu rusul bil bayyinati mun aiki manzanni sun zo musu manzannin sun zo musu da hujjoji bayyanannu wajatu bilbayinati amma suka yi karban aikan manzannin da ƙarshe mai ya faru sai muka halakar da su da muka halakar da su ba mu halakar da su haka da gangan bane a su suka jawo wa kansu suka ce fatina bi ma ta iduna in kunta min as-sadiqina kowanne kafirai sai sun gaya wa annabi su ka ce in mun kibin maganarka za a halakar da mu ko to a halakar da mu din alkawarin halakar wa kuce jira yanzu mun ƙi ka ba za mu bi ka ba ba za mu canja matsayin mu ba a halakar da mu din to sai kafirai sun bari haka to sai halakar ta zo in halakar ta zo ba Allah ya zalunci su bane su suka zalunci kansu
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كانوا
وكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون sannan sai ƙarshen waɗanda suka aikata mugun aiki ƙarshen su zai yi zama sakamako mugu sakamako mai muni wanda ya mummunan aiki zai gamu da mummunan sakamako sai suka samu mugun sakamako a maimakon mugun aikin su ayyuka zai azau asu'a menene abin da suka aikata din mai munin aka saka musu da mummuna din shine an kazzabu bi ayatillah an nuna musu ayoyin Allah guru-guru sun karyata ba su yarda sun bi ba wa kanu bi hayin zahabiruna sai suka bai da ayoyin ma maimakon abin imani sai suka zo abin dariya abin wargi suna fari suna wargi wa kanu bi hayin zahabiruna an kazzabu bi ayatin la wa kanu bi hayin zahabiruna to wannan cewa an kazzabu bi ayatin la wa kanu bi hayin zahabiruna nan to shi za a kawo nan gaba to mina ya ji an kalaku min turabin wa mina ya ji an kalaku min musum alwajin wa mina ya ji har dai har ayatul lissafin ina da cikin ayoyin da kafirai yana daga cikin ayoyin Allah abu kaza ko sun karyata waɗansu ba za su iya karyata waɗansu ba an ka zo bi ayatillah wa kanu bi ayatillah suka zama sun mai da ayoyin Allah abin dariya abin wasa.
الله يعلم خلقكم ويعينه ثم إليه ترجعون Allah ya fitar kalgar sun mai da sun mai da ito jawo da kuke cewa ba za ta da matattu ba wane ne ya yi halittar da farko wanda ya halittar da farko shi ne zai ta da matattu saboda haka ku dubi sama ku dubi ƙasa ku dubi abubuwan da suke faruwa da ikon Allah da kudurar sama na shi yasa ke maimaita a dubi halittar sama a dubi halittar ƙasa don a gane ikonsa mai wannan iko wanda ya halicci mutane yake kashe su ba zai iya tada su ba a Allahu da zai kalaga ku sun mararraga ku sun mai mai ku sun mai ku Allah shi ne mai halitta shi ne mai ciyarwa shi ne mai rayawa shi ne mai kashewa shi ne kuma mai tayarwa saboda haka kafirai ya jawo hankalinsu su daina ta ayoyin allah ya sun yi ga abin da zai faru gare su akisul asa'u as-su'a mura abu zai faru gare su in sun karyata ayoyin allah allahu ya fito karka sun bayyano allah shi ne ya bari halitta da babu ita sai ya yi ta sannan in ya matar da ita shi ne zai ta da ita kuma in an ta da ita to kuma kowa zai zaƙa masa irin aikinsa a kai shi gidan da ya dace da shi ibdar kada sun bai ido sun bai da hidur jawo sannan a koma ga Allah in an mutu
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون فبتقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة tashin kiyama da suke musu yana zuwa ranar da aka yi tashin kiyama kafurai duk gaba daya iblis kowanne sai ya ɗebe tsammanin rahama za a ga ya zama yana shiru har ya kasa yin magana ya kasa yin motsi ya ga abin da bai zata ba an ce masa za a yi tashi kiyama ga tashi kiyama nan ta zo da ya ce karya ne ba za a yi ba ga shi ya yi kuma dodanni ya bauta ba dodanni su ma ba komai ba ne balle su yi masa komai yau mata kuma sadu yau ba ni yau mata kuma sadu yubli su mujrimuna sai su ɗebe tsammanin samun rahama daga Allah da kuma su bauta masa ba sai su ɗebe tsammanin samun ceto daga dodanni don ba su da ikon yin ceto.
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وتقوم الساعة يوجد المجرمون ولم كل من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين sai su ɗebe tsammanin samun wani abu gare su da da suka bauta su ba komai ba ne allah wanda yake shi ne mai iko mai tada matattu ya kawo tashin kiyama ba su bauta masa ba da su tsammanci zai musu wani abu bare kullum shirka shuwa ba za su samu wani mai ceto a cikin dodannin da suka bauta ba wa kanu shirka yi sai su gaya ma suna zagin juna da su da dodannin nasu suna fakafe billahi da bayana bayana kun in kun na riba da kun lalabe dole sun ce ƙarya kuke ni mu ba su bauta mana ba ba ku bauta mana ba ƙarya kuke yi mu ba sa abin da kuke yi ba sai su yi lalace juna da su da dodannin
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون da bata koma sa'atu yau ba zai yi tabarraku ranar da za a yi tashi kiyama nan rannan ne ba za a yi taro yawan jami'i yawan tafarruki ranar da za a yi taro kenan na ƙarshe daga nan ba in an sallami mutane an rabu ba za a sake haɗuwa ba domin lokacin da muke alamun zarri mun haɗu gaba ɗaya a gaban allah lokacin da yake ce mana a rasu bi rabbikum muka lalace a nan hudu ya amsa ce bali sai aka amsa aka ce bali aka sake rayuwa to aka sa a haɗi juna sai muka haɗi juna sannan aka koma zamani ya zo ko waɗanda mutane ne lokacin su ya haife su su zo su taru a zamaninsu zamaninsu ya wuce a kawo waɗansu har zuwa tashin kiyama ne to yanzu yau za a yi tashin kiyama idan an yi an taru to za a yi rabuwar da ba za a sake haduwa ba wa yau da kuma sabiyar majin ya zama rabu rannan mutane za su rabu da rabuwa ta har abada kenan فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون amma lalina amanu wa bil salihati ko fi rawdati yubaru rabuwa da za a yi fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim rabuwa da za a yi kenan a tura wadansu wuta wuta da ma aikin da suka yi mai kai su wuta ne sai a tura su wuta sun tafi kenan wadansu kuma Allah ya samu daga ciki da falalansa sai a kai su aljanna Allah ya samu daga cikinsu don falalansa to yau ba zai tafarraku amma da zai amanu wa min salihati amma waɗanda suka yarda da magana annabi sallallahu alaihi wasallama suka aikata ayyuka masu kyau suka karaita Allah suka bauta masa suka karaita shi suka bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama fa hum fi rawdatin yubaru suka za a kai su ne wani gida mai dausayi mai mai kyau mai kayatarwa wanda hankali ba zai iya kwatanta shi ba mala ainihin ra'ad ido bai taba ganin irinsa ba wala uzurin sami'at kunne bai taba jin labari irin na wannan gida ba wala kaza ala kan basharin kan bai taba shigowa a cikin tunanin wani dan adam ba to sai ya kai su wannan wuri su je su yi ta murna su yi ta jin daɗi yuhu baruna ya hagoru murna kenan su yi ta jin daɗi kashi ɗaya ga inda za su Allah kai mu tare da su.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقائها فأولئك في العذاب محضرون أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أولئك في العذاب محضرون amma waɗancan da suka kafirce wa Allah suka kafirce wa ayoyin Allah suka mai da ayoyin abin wasa sannan suka karyata cewa in an mutu za a tashi su ko ina za a kai su amma da ka zo ka zo bi ayatina wa riga ila akhirati suka karyata ayoyin Allah suka karyata annabawan Allah suka karyata in an mutu za a tashi wa وأما الذين كفروا كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أولئك في العذاب محضرون سوكا دكا زا حدثت تسوء أتجن عذاباني وترنا أنا الدنيا idan hukuma ta aika a kamo wani idan wani ya ya yi motsi ya ba da yan kuɗi sai a koma ce ai mun je ba mu gan shi ba amma dai muna ta kokari inda za mu ji labarin sa ya sake aikawa in ya ba da kuɗi har yanzu ce ba gan shi ba to amma can lahira kam ba inda mutum zai buya ba dabarar da mutum zai ce ba gan shi ba mu zarura za a harantar da kowa da kowa bil azabi in azaba Allah kiyaye mu azaba فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يا قوة إلا ذاك إلى الجنة أسير روضة بجدالي ويتمرنا ga abin da za ku yi shi ne zai kai ku wannan matsayi wa subhanallahi ku yi ta yin tasbihi wa Allah wa subhanallahi ku yi ta yin tasbihi wa Allah hina tumsuna wa hina tusbihuna musamman lokacin da za ku shiga yammaci shi ne sallar la'asar kenan da sallar magariba hina tumsuna wa hina tusbihuna ha kuma ku ta tasbihi wa Allah ku ta yin sallah a lokacin da za ku shiga safiya sallar safi kenan wa lahu al-hamdu وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون dukan godiya ta tabbata ga Allah Allah shi ne abin godiya sama shi ne abin godiya a ƙasa yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi Allah shi yake wa tasbih yake masa godiya sama da ƙasa Ah, hiya tusuna hiya tusun wa law lam fis samawati wal ardi wa ashiyan ha kuma lazariya ita ce sallar la'asar wa hiya tuzhiru har kuma da azhar kaga sallah biyar sun hadu kenan a cikin wannan lissafi salloli biyar sun hadu hina tumsuna wa hina tusbihun hina tumsuna ya shigar da la'asar da magariba wa hina tusbihun ya shigar da asuba a wajen hamdu samawati wa ashiyan ga la'asar wa hina tuzhirun lokacin da za su za su za su shiga lokacin azhar a masu masu hikaya suna cewa annabi adam da aka sauko da mu duniya babu haske sai duhu ya damu ba kamar aljanna in bai san bai zai da haske ba da ya damu sai gari ya waye da gari ya waye sai ya ga haske ya fito sai ya ji daɗi ya gode wa Allah ya tashi ya raka a biyu yasa aka sa sallar asubahi ta zama raka'a biyu ko shi ne ya fara yin wannan sallar ta raka'a biyu ta safe sannan kuma ga zahar ga la'asar ga magariba ga isha'i ya dozu na yin suyuwar na wani sama da washiyar ko hira tushiru da kuma da hari
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويؤمن الرباد موتها وكذلك تخرجون يا ثم للساق الآيو الناس كينا يخرج الحي من الميت Allah mai iko shi ke fitar da mai rai daga cikin matacce wato yakan fidda ɗan adam mai rai a cikin ruwan mani matacce wanda ba shi da rai yakan fidda a tsuntsu a cikin kwai matacce wanda bai da rai sannan kuma a yukurin hayyamin bayiti ya gafin da malami a jikin jahili wato jahili ya yi malami ya gafin da musulmi a jikin kafiri wato kafiri ya yi musulmi duk fitar da rayayyu ne a jikin matattu yukurin hayyamin bayiti yukurin bayiti min hayyi haka kuma aka sun haka kuma yadda yake fitar da malami a cikin jahili jahili haka yake gudun jahili malami ya haifi jahili a kuma ya- yadda ake fitar da yakuwa cikin kwai matacce haka kuma ake fitar kwai din a cikin kaza wanda take bai rai yuhilar da ba da wuta shi ke raya ƙasa bayan ta bushe ya saukar da ruwa nan da nan da kana ga yadda jawur ta bushe sai ya saukar da ruwa fatun zular zarra sai ƙasa ta zama kore shar ko'ina da ko'ina ya rayu wa ka zalika tukuraju yadda allah yake yin yake fit da wannan to in kun mutu haka Allah zai fidda ku ai ba mutu ya yi musu tashin kiyama a yi saukar tana da yawa kullum sai ka ci abin da Allah ya raya sannan ka rayu abincin da ka ci yau in na shinkafa ne in na gero ne in na dawa ne to gawayensu aka bunne bara suka fito suka zama rayayyu ka ci waɗannan domin mutum zai shuka sai ya tona kabari ya zuba dawa ko ya zuba gero ko ya zuba shinkafa ya taka daga bani Allah ya fitar da su ya raya su zama abinci ka ci to Allah da ya raya gero bayan ya mutu ya raya dawa bayan ta mutu ya raya shinkafa bayan ta mutu ka samu abinci ka yi wasu yana raya matattu wa ka zalika tukurajun da haka yadda yi na haka zai fitar da lahira da abin da ku ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم تنتشرون بشركم بشركم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون yana da cikin abubuwan mamakin Allah ya ɗauki ƙasa ya kwaba da ruwa sannan ya mai da wannan abu ya zo mutum shine Adam ya zama rayayye har a cire haƙarƙarinsa na hagu a yi masa matarsa su zama sun dinga haihuwa iyakan abin da mutane suke da iko in an kwaba kasa kan ko dai su bai da ita ginin bani-bani ko ginin bulo ko zubi ko ginin tukunya amma ba wanda zai iya ɗaukan ruwa da kasa ya kwaba ya yi wani abu mai rai yana motsi yana ɗaukan kaya yana gudu kamar dan adam ga jini a jikinsa ga barko ga gashi ga komai amma kasa ce aka hada sai Allah kawai yake yin wannan ba yan adam ba su da iko yin haka bai za su bashar sai nan da sai ga kun zama mutane tantashi wani kuna yawo bayan kasa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yana daga cikin ayoyin Allah abubuwan mamaki na ikonsa da kudurarsa da iradarsa an kalagar min dan kusurumu a zuwajen ya halitta muku matanku daga jikinku shi annabi adam daga jikinsa aka halitta masa hawwawu a gargarinsa na hagu mu kuma sauran wada ko waɗanda mutane namiji da mace suke taru- taruwa sannan su in sun kwanta su aibi ta mata ko su aibi namiji daga nan ake auren tsakaninsu da juna a shi yasa aka ce min an daga gare ku ne aka yi muku matanku ba yi muku mata cikin awaki ko cikin tumaki ko cikin shanu ba a'a daga jikin ku na ƴan uwanku aka yi muku matanku idan ku nu ilaiha domin ku samu natsuwa da matan nan idan idan mace ba ta da miji ba ta da miji ba ta da kwanciyar hankali an ce in dare ya yi dukkan bakan ciki sukan koma ne wajen matar da ba ta da miji da wajen namijin da ba yi da mace nan can baki ciki yake kwana a wurin ɗayansu wadaka kuke samun natsuwa da waɗannan mata da Allah ya halitta muku a jikin ku an kalaku min anfusikum azwajan min anfusikum azwajan litaskunu ilayha don ku natsu da su wa jala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sanya soyayya da tausayawa tsakanin ku kana ganin mace tana ganin ka ba komai tsakanin ku ba wani tunani tsakanin ku amma daga zaran ka daura mata aure sai hankalin ta ya komo kanka ba abin da take so sai abin da zai faranta maka rai take so ba abin da take so illa labarin in an ce mota ta bani tsakanin gari kaza da gari kaza za ta tambaya ke ko baka cikin wannan da ko ba ruwanta to ba yanzu ba haka bane kai ba ka zo wani abu na tashin hankali ya same ta ita ma ba ta zo wani abu tashin hankali ya same ka saboda soyayyar da aka sa tsakanin ku da tausayawa da aka sa tsakanin ku inna min zalika la ayatin li qawmin yatawakkaluna a cikin ikon Allah na yin haka ya isa abu mamaki ga mutane masu tunani
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته yana daga cikin abubuwa na mamakin Allah na ikonsa da ƙudurarsa a wani ayati karkun samawa ta wani halittar sama da ƙasa da abubuwan da suke sama da abubuwan da suke ƙasa yana da cikin abubuwan mamakin Allah halittar sama da abin da ke sama da halittar ƙasa da abin da ke ƙasa wasu lamu arzikun warwarikun ko kuma 'yan adam Allah ne ya yi baki daban-daban wato ga kudan uwar ku ɗaya uwan ku ɗaya shine adam da hawa amma kowa da bakinsa wato kowa da lugarsa mai yin larabci mai yin hausa mai yin fulatanci mai yin wani yare ko waɗanda da irin yarensu kowa ba ji yaren kowa sai ya koya wakti lafi alfinantikun bambancin harshen ku wa alwanikum da launin jikinku wani baki wani fari wani ja wani yalo amma duka jayan adam ne kuma abun mamaki banda bambancin harshen kowa kowa iya magana za a gane muryarsa daban da ta kowa da mutane uwansu zai ubansu daya kowa in yayi magana za ka ji muryarsa daban da ta uwansa kuma in ka dube su komai kamar da suke da juna akwai abin da ya bambanta su wanda kai baka gane ba ba yadda za a yi mutane su haɗu su biyu su haɗa kama guda ɗaya wanda ba dama a bambance duk wannan ikon Allah ne an karakun wa mina ya ce karkus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum bambancin harussanku da launin jikinku inna fi zalika la ayatin lil alamin wannan ya isa abun izina abun abun mamaki lil alamin ga mutane alamin gaba daya wato halitta halittar Allah gaba daya da wata kira'a kenan ko alimina ya isa abun mamaki ga masana amma ya kiruha illa alimun Allah ya mana gabara. Allah ya mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu da malaman mu da wadan malaman mu Allah sa ka ji wannan mu da alheri Allah biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu taimaka mu Allah ya tsaya mana tsayawa wanda suke tsaya mana cikin sha'anin mu Allah ya kiyaye mu addinin mu ya kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ta mu zauna lafiya albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ta yi musulunci da miki musulunci bismillahir rahmanir rahim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين